الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي عشرين دقيقة وتن جماد الآخر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan kira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya don ba a manta ba mun yi darasi guda biyu a wannan littafi mai albarka alkur'ani mai girma a sura ta arba'in da biyu surati shura za mu tashi darasi na uku aya ta goma sha biyar muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu je bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير
Allah madaukakin sarki yake fali zalika fada saboda haka wato ai falil ladhi auhayna ilayka min ad-din alladhi wasayna bihi jami'al mursalin qablaka ashabul shara'i wal kibar saboda wannan abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka wato na addini lallai ka rika yin da'awa kai kira shine fa lidalika fada Allah madaukakin sarki yake wattaqim kama umir sannan ka daidaita kamar yadda aka umarce ka wala tattabi ahwa'ahum kada ka rika yin biyayya ga soyayyen zukatan wa qul amantu bima anzala Allahu min kitab sannan ka ce na yi imani dangane da abin da Allah ya saukar min kitabi na littafi wa umirtu li a'dila bainakum Allah yake kuma wato an umarce ni da nayi adalci a tsakanin Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangiji na wa rabbukum kuma shine ubangijin lana a'maluna muna da namu aikin wa lakum a'malukum kuma da naku la hujjata bainana wa bainakum babu wata hujja tsakaninmu da ku da za a kafa wa juna Allah ya jima'u bainana amma ku sani Allah hada tsakanin mu da kura na alkiyama wa ilayhi al-masir sannan makoma tana zuwa tana koma ne zuwa gare to wannan ayar kamar yadda muka ji ta daidai kunta haka aya ce da Malam Ibn Kathir yake cewa ba ta da ta uku a cikin Al-Qur'ani daga ita sai cikin suratul Baqara waɗanda suke da aya ce guda ɗaya amma tana da gaɓoɓi goma kuma kowace gaba zaman kanta take kaga wannan yanzu fa lidalika fada gaba ta farko kenan daya wastaqim kama umirta biyu wala tattabi'a wa uku wa qul amantu bima anzalallahu min kitab hudu wa umirtu li a'dila bainakum biyar Allahu rabbuna wa rabbukum shida lana a'maluna wa lakum a'malukum bakwai la hujjata bainana wa bainakum takwas Allahu yajma'u bainana tara wa ilayhi al-masir goma kaga gaba goma kowace zaman kanta take وهكذا في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بيو لا تأخذه سنة ولا نوم أكو له ما في السماوات وما في الأرض هدو من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم كذا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بقي وسع كرسيه السماوات والأرض تقص wala yaudu hifzuhuma tara wa huwa al-aliyyul azim goma to da haka wayannan surorin ko wayannan ayoyin guda biyu shine zaka ga wato aya ce guda ɗaya ta zo daga obi goma kowace kuma zaman kanta take to shine Allah yake fa lidalika fada saboda wahayi da muka yi ma to lallai kai kai kira kai da'awa sai Allah yake bayan ka gama wannan kuma wastaqim ka ba umir ka daidaita kamar yadda aka umarce ka wannan kalmar ce ta sa Annabi alaihi salatu wassalam ya yi burbura da yake cewa sai ya bati hudun wa aka wasuwa suratu hud da yan uwanta sun sa ni burbura kasan ɗaya daga cikin dalilai kusan goma sha biyu da suke sa burbura akwai irin wannan misali firgi lokacin da mutum ya tsorata to sai yana sa furfura ta fito to shine malamin shi ai wasakim anta wa man tabaka ala ibadatillah ka daidaita da kai da wanda suke biyayya gare ka akan yi wa Allah biyayya wato wajen bautar Allah madaukakin sarki shine ala ibadatillah sannan sai yace kama amarakum Allah azza wa jalla kamar yadda Allah ya umarce ku kaga annabi alayhi salatu wasallam yace kul amantu billahi thumma istaqim kace kai imani da Allah sannan ka daidaita wannan daidaitar ba shine kai iya abin da aka saka ka hadu daga abin da aka hana ka shine daidaita wannan kuma aiki ne wanda yake mai wahalar gaske gaba ta uku wala tattabi ahwa ahu kada ka mutu yayin yanzu kafin su mushrikai da kafirai da ahlul kitab ka duba wani wani wato tsari da Allah ya faɗa zai ce wala tattabi adinahum ba kada ka bi addinin su me yasa saboda asali da kirista da bai yahudi ko da ahlul kitab gaba ɗaya asali ai musulmi ne su suka canza abubuwan san zuciya suka kawo ba sai karka ba addinin su ba saboda ni saboda annabi ibrahim alaihi salatu wa huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada wanda ya bada gaskiya da Allah cikin kiristoci musulmi sunansa wanda ya bada gaskiya ga Allah cikin Yahudu ba ala ba a samu distortion ba musulmi sunansa to saboda haka kaga ba a ce karka ba addinin su ba domin addinin su na asali addini ne na Allah da ya saukar kuma gaba ɗaya annaba ne sun zo da tauhidi dukan annabi Isa tauhidi ya zo da shi kul ta'alu aslu ma harama alaikum rabbukum ba ita ba kul ya alal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kaga haka ya faɗa annabi Isa talau ila kalimatin ku zo zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum wata wata za ta daidaita tsakani na da ku yace Allah na abu da illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a sannan kuma kada mu haɗa shi da kowa kan mu masa shirka wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dinillah kada sashin mu ya rika rikar wani wato Allah ko ba bayan Allah madaukakin sarki fa in ta wallau in kuka bada baya fa qulu shadu bi anna muslimun kaji kalmar cewa in kuka bada baya ku ce da to mu musulmai ne annabi Isa musulmi ne mabiyan sa ba musulmi ne an fahimta da kyau ko annabi annabi yaqub alaihi salatu wassalam wa sabiya ibrahim bani wa yaqub ya bani inna allah qafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun Allah ya zaba muku addini kaji Allah ya zaba musu addini wanne fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku mutu sai kuna musulmi duk wanda ya ruwa na annabawa musulmi ne rabbi kada ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fa'il as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya tawaffani musliman wa alhaqni bi salihin haka annabi yusuf alayhi salatu wassalam ya faɗa saboda haka wannan kalmar ta musulmi duk wanda ya bi addinin kansa to yana kan wato tsarin musulunci sannan kuma wato addinin su ba ma kyamarsa domin duka annabawa abin da suka zo suna kira akan a gare shi ne tauhidi domin annabi cewa ina anul anbiya abna'u illat mu annabawa yan uba ne gaba daya kowanne annabi da yazo ya kira wa laqad wa'asna fi kulli ummati rasulan an ya'budu allaha wa yajtanibu taghut kowanne annabi da yazo ya ce abota Allah shi kadai kaga addinin mu ɗaya ne shari'a ce kawai ta bambanta cewa kowa da shari'arsa idan ya zo wajen tsari li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja tsari ne kawai daban-daban amma addinin na asali duje da akan dai ake bi za da Allah ya zo anan da yake wala tattabi addinahum ba domin addinin su namu ne me yasa aka ce wala tattabi ahwa'um domin duk sun jirkita addinin da san zuciya Bible kawai yanzu kace a kawo cin karan da yake tsakanin Bible yana da yawa ni ga in Ahmad Didat sai ka tauna da kirista ko ba faroma ko fasto kai sai sai da shi da wannan edition wanne za a tattauna da shi tukunna domin za a zo ya dawo ba sun ma ya ji ba wane mutum wanda kaga qur'ani shi inda aka ji aka ce aya ta kaza sura kaza ita ce ne kowace ruwaya za ka yi za a ce ba sai dai canza ruwaya kai a ce to a ruwaya kaza amma dai qur'anin nan shi ne to shi ko bible yanzu za ka tattauna sai ka rike wannan edition ne domin an yi an tsara da bible din an tsara canja duk bakaroman da ya zo ya ga wani abun da ya bar ba sai canja shi wani mutum to saboda haka wannan shi ne wala take bi a wa au kada ka mutu soyayya soyayya zukatan su bai za wata ruhu min ibadati al-awsan domin sun kirkiro abubuwa dangane da bautar gumaka to gaba ta hudu yake wa kul amantu bima anzalallahu min kitab wane mutum kace da yi imani da abin da Allah ya saukar na littafi kaji wata hikima in mutum ya zo yace yanzu wannan bible din ka yadda da shi kace amantu bima anzalallahu min kitab na yadda da abin da Allah ya saukar na littafi kaga ban ce ban yarda da Bible ɗinka ba domin ban san wanne kalmomi ne na Allah a ciki ba zan wanne ne ba nasa ba sai ce ma na yi imani da abin da Allah ya so kan na littafi amma abin da yake hannunka ban yarda da shi ba domin distortion din da kuka kawo ya yi yawa kun da abubuwa da yawa yanzu ne amantu bima anzalallahu min kitabi ai saddaqtu bi jami'il kutubil munazzala ka gani cewa na gaskata duk littattafan da Allah ya saukar من السماء daga sama alal anbiya'i akan annabawa la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rarrabewa tsakanin ɗaya daga cikin annabawa duk mun yarda to shine malai yace Allah yake wa umirtu li a'dila bainakum sannan umarce ne adalci a tsakanin ai fil hukmi kama amara lillah wajen hukunci kawai da Allah ya umarce ni kaga an kawo kara gurin annabi alaihi salatu wasalam tsakanin da yahudi da musulmi kuma ya dau gaskiya ya ba bu yahudi yace bayuda ne mai gaskiya an yi sada suka jagarin suka kalabar mun biya wannan azwatin nizain za ku tuna annabi alaihi salatu wasallam ya tabbatar da cewa shine mai gaskiya wannan musulmin shine wai da gaskiya to kaga umarnin da Allah ya bashi ne adalci yayi to shine yake ni Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku ai huwal ma'budu la ilaha ghairu shine wanda ya cancanta a bauta ba wanda yake abun bauta da gaskiya sai shi fananu nuqiru bidalika ikhtiyara muna tabbatar da haka dan zabin kanmu wa antum wa in lam taf'alu ikhtiyaran ko da ku yi haka abu da zabi wa falahu yaziru man man qawatu man fil alamin aw an waqtiyara duk wanda suke ban kasa gaba daya aw an aukara da abu mai rai da mara rai gaba daya ne wa Allah sujjada ko kun so ko ba ku so ba yana yi imamu mujahid yake cewa nan lana a'maluna wa lakum a'malukum wato ayyukan mu sun tabbata gare mu wa wato kuma kuma kowa ya je ya rike aikin sa kamar ayat cikin surati yunus ce cewa wa in kadzabuka fa qul li amali wa lakum a'malukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malu cewa idan kadzabuka in sun karyata ka fa qul li amali ku ce to ku kyale ni da abin da nake addini na da aikin da nake yi a kai walakum amalukum kuma ku je ku rike na shine lakum dinukum waliya din sai ce antum bari'una mimma a'malu ba ruwanku da abin da nake yi wa ana bari'un mimma ta'malun sannan kuma ba ruwanku da abin da nake yi la hujjata bainana wa bainakum imam mujahid yace la hujjata bainana ba wata hujja tsakanina da ku mujahid yace ai la khusuma ba rigima tsakanina da ku babu tabiyyata a kabla nuzuli ayati sayyid domin wasu na magana cewa babu yaki tsakanin mu da kaga da zarar musulmi sun yunkuro sai a ce ku fu aidiyakum wa aqimu sala ku kare hannunku ku tsaye da sallah kar ku yake su alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu sala daga baya kuma Allah madaukakin sarki yake ya ayyuhan nabi jahidul kufara ya ayyuhan alladhina amanu qatilul ladina yalunakum minal kufar wal yajidu fikum girza daga baya aka ba su wannan umarnin domin ba cijiyar din yayi yawa sai aka ce yanzu kurama duk wanda ya taba ku kurama to shine imam mujahid yace kafin ayar yaki ta sauka ne sai yace ran wasu kuma kace a ko ta taura ba za ta yi da wanda ba musulmi ba suka ce kafin wala tujadilu ta sauka wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hi ahsan kaga da baya ta sauka an ce kar ku tattauna shi dai cikin abin da yake mai kyau an baka dama amma kai tattaunawa mai kyau ka san comparative religion ka karanta bible din su ka san qur'ani to sai ku tattauna amma ba ka da masaniya in ka san in ka je rabi zaka fada a duka lawo da shubha to karbu da shi shine la hujjata bainana wa bainakum Allah yajma'u bainana ay yawm al-qiyama Allah zai haɗa tsakanin mu ranar al-qiyama kamar da ya faɗa cewa kul yajma'u bainana rabbuna thumma yajma'u bainana bil haqqi wa huwa al-fattahu al-alim suratul anbiya cewa ga ya musu cewa yajma'u bainana rabbuna ubangijin mu zai haɗa tsakanin mu thumma yajma'u bainana bil haqqi sannan ya hukunci shine yajma'u ay yahkumu bainana bil haqqi ya hukunci a tsakanin mu da gaskiya wa huwa al-fattahu Allah shine mai buɗi al-alim kuma wanda yake masani to shine Allah madaukakin sarki yake wa ilayhi al-masir sannan kuma makoma tana ga Allah madaukakin sarki sai Allah yake ne والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد Allah madaukakin sarki yace wallazina taja wallazina yuhajjuna fillah wadanda suke jayayya dangane da sha'anin ubangiji madaukakin sarki min ba'di masjidiba lahu bayan mu'minai sun amsa wa Allah kiran Allah madaukakin sarki shine min ba'di masjidiba lahu hujjatuhum to masu wannan jayayyar hujjojin su da'idatun zaman biyar ai baɗi na tunzaniƙa wato rushashiya ce ba ta da wani kwari hujjojin da za su kawo shine hujjatum da'ibatin inda rabbihim hujjojin su zama muli ba su tsaya ba rusassu ne ba su tsaya ba inda rabbihim a gurin ubangijin sai Allah ya ce wa alaihim ghadab lallai fushin Allah ya tabbata a kansu walau ma'azabun shadid lallai azaba bi tsanani ta tabbata akan kaga anan in mutum yana bibiya alqur'ani ni za ka kawo gomna shi imamu malik sai ka zauna lafiya cewa duk inda aka zo kar kai tawili ka zo kai rasa yadda za ka yi a wani gurin wasu ba ka fasara aka zo wajen azabar ubangiji sai ce in aka zo wajen fushi kai sai ce azaba ake ne to za ka yi da wannan ayar yanzu da yace wa hujjatun da'ibatun inda rabbi wa alaihim ghadabun in kace walallai azabar Allah ta tabbata akan su to wani ba azabun shadid ita kuma kai ya daita ka gani kai wato toto da kenan komai kan bashi a mahallin sa cewa alayhi gadabun Allah zai fushi da su an gaya ba la wato laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir tilbili ba abin da yake kama da Allah yana ji kuma yana gani jin nan an kawo ma ne domin kai ma kana ji kana gani domin ka aura shi da kowane irin sifa da za a baka nan gaba da mutum yana fushi an ce ma Allah yana fushi irin na Allah ne ba irin ce bane kamar yadda jinka da ganinka ba irin na Allah bane shi za yake wa huwa sami'ul basir to yi kamar ayi da yake wato alaihim ghadabun fushin Allah ya tabbata akan su walau ma azabun shadid lalle azaba mai tsanani ta tabbata akan su sai Allah yake ni الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب Allah madaukakin sarki yace Allahu allazi anzala alkitab Allah ba shine wannan da ya saukar da littafi shine alkitab ko kuma kace alif da lam din na jinsi ko jinsi ne cewa dukkan littafai Allah shi ya saukar da su bil haqqi da gaskiya wal mizana da kuma mizani shine malamai suke fassarori guda biyu wasu ka ce al mizan ana nufin da kuma adalci al insaf wal adl shine al mizan wasu kuma ka ce al mizan shine dai ma'auni Allah ya saukar da scale wasu kuma suka ce al mizan din ana nufin bayan ya baka littafi kuma sai ya baka hankali to bari mu karasa ku jire malamai suka ce wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib me sanar ce ka cewa lallai ita alkiyama a kusa take me sanar da kai haka to mu dawo wannan hanyar cewa Allahu allazi nazzala alkitab Allah madaukakin sarki shine wanda ya saukar da littafi aw wato eh Allah Allah madaukakin sarki Allahu allazi anzala alkitaba bil haqqi Allah ya saukar da littafi bil haqqi da gaskiya wal mizan da kuma al mizan to kalmo ayoyin da suka zo da wannan kalma ayoyi ne guda uku a alqur'ani da wannan suratul shura da suratul rahman da suratul hadid to shine malaman suke musamman malamin ibnu kathir da sauran malaman tafsiri sun kawo ayoyi da suratul shura ga ita yanzu mun ji Allahu alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan to sai yake ta cikin kuma suratul hadid laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana liyaquma an-nas bil qist ta biyu kenan sannan ta uku kuma wasama'a rafa'aha wa wada'a al-mizan Allah ta dagau fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsiru al-mizan ita a cikin suratul rahman ba ta mai mai wajen sa uku ko hudu da sai malamin suka ce to wayannan ayoyi ko ce ne take nufi aka ce da ta farko ita ta suratul shura da laqad arsalna rusulana bil bayyinati Allah ya ce hakika mun aiko da manzannin mu bil bayyinat da hujjoji wa anzalna ma'ahum kitaba muka saukar da littattafai tare da wal mizana da kuma al mizan aka ce in ce da ta jura cewa sannan kuma muka saukar da wato al adl wal insaf adalci da kuma al insaf shine wato insaf shi ma dai adalcin har yau haka wato Imam Mujahid ya faɗa cewa al-adlu wal insaf haka Imam Qatada shi kariba Abdullahi da Abbas shi ma Abdullahi da Abbas din ra'ayin sa kenan cewa al-adlu wal insaf shi ake nufi to sannan kuma was-sama'a rafa'aha wa da'a al-mizan Allah ya daga sama sannan kuma ya sanya al-mizan Allah ta daga sai Allah ya ce kar ku wuce gona da iri fil mizan wajen wannan sikeli wa aqimul wazna ku tsaida suke ni bilkisti ta hanyar adalci yawa kaga ta hanyar adalci wala tuksirul mizan kada ku rika tauye mudi na wannan suke ne to kaga wayancan guda biyu ayoyi biyu na jura da suratul hadid duk suna magana ne akan al-insaf wal adl akan su amma ta cikin suratul rahman tana magana ne akan scaling amma ba yadda za a yi mutum ya zama yana ajiye scaling daidai sai yana da adalci domin shi ba a nan din sai da aka ce ma bil qisti bayan an ce ya sa sikelin domin wani ya ga dama idan ka zo zai dora ma abu sai dora dan yatsan sai idan na yana cewa ka gani yana ga ba ka gana ce ka ko yana nuna ma cewa kai baka sani ba baka san bai kai ba hannun yake dora musamman ba zina ba ko kuma a'a mai gidan mai ya je ya gyara litarsa yadda zai rika dora ba yana ka gani ai dai ya cika ka ga ya cuce ka to wannan ayoyin idan muka dawo cewa malaman da suke magana akan cewa a al-mizan tana magana ne akan wato bayan nasi ayoyin da suka zo akan nasi shi al-kitab shine ayat da ta zo ta magana akan nasi karara al-mizan kuma ta amfani da hankalinka wajen gano wani da istinbadi a karkashin al-mizan ka gano wani hukunci shine al-mizan bayan littafin da Allah ya baka ka kuma gano yanzu misali kamar da wani bawa Allah da cikin iyaye kwanaki ya tambaya cewa bala in ka tambayi ayar da ta hana sharfi ta baka da ita amma za ka yi amfani da bilmizan Allah ya haramta jiya aiko to da nan sai ka yi amfani da almizan ka ce wannan ma bai halatta ba an fahimta da kyau ko yawwa Allah madaukakin sarki ba inda zaka ce Allah ya haramta benalin ko kodin su wannan lillin din gaba daya amma kuma Allah yake ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru to sai ka amfani da al-mizan ma'auni na hankali cewa karkashin wannan ayar me ce ce illar da ta sa aka haramta jiya akwai wannan illar a cikin kodin akwai to shine bil mizan misali bari mu kawo wanda za su fita da Allah yake innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira ba cin dukiyar marayu an ka zalunci suna cin wutar jahannama ne a cikin kuma sai Allah ya kona su to shi da yazo yanzu sai itin dukiyar sai ire ta gaba ɗaya kunna mata wuta ina ayat da ta hana baka da ita ko akwai ba aya amma kuma za ka yi amfani da almizan tunda Allah ya hana a cima to ya halamta salon ta mutu da ita misali Allah madaukakin sarki yace yanzu ayat din nake ta kawo ayat da take Qur'ani karara har mutum ya daki babansa ko ya tura ma ashar baka da ita inda nasi kitab kake miji babu amma Allah madaukakin sarki yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff da yake kira da ub shine adnan isa'a abin da yake kawai a zuciyarka ka ji kai to tunda Allah ya hana dan miji izin mafi kankanta to ya hana babban shi ne bilmizan za ka gano an fahimta da kyau ko wani ba zai zo ya ce ai ba a ce ka a tura musu ashar ba shi ya rinda na musu ashar a'a bilmizan da shi ake gano cewa tun da aka hana kankanin to babban ba haramun ne min babi aula da Allah ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina har ba mutum ba zai ai wannan tawa fito karara ba ma wannan ba wani zai iya fakewa da wannan ga wani misali misali na uku da Allah madaukakin sarki yace um wanda ya saki matarsa saki uku ba zai aure ta ba an gane ko a takan ce hazaujan gaira sai ta aure wani mutum daban saboda haka an yi saki uku ta je ta aure wani mutum yanzu kuma sai ya mutu ba sakin ta yi ba mutuwa ne shi wannan mutum zai iya auren ta in ta gama ija dama ta ta gama da iddatul wafa in ta gama wannan zai iya auren ta ai to aka yi sai wato sai an sake ta ta an kuma sako ta sannan zai aura aina aka ce an mutu in mutum ya mutu ya aure ta aina saboda wannan isharar din ko yau saboda al-mizan an fahimta da kyau ko domin asali al-intisal rabuwar kawai ake magana ba wai to irin wayannan abubuwan su ne abin da ake kira da al-mizan ina ba da fahimta yawa to wannan shine wato al-mizan din wato bayan littafi kuma akwai abubuwan da mizani ma'auni za a gano cewa to kaza fa bai halatta ba kaga wannan misalan sun yi to shi da Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa ita na Allah madaukakin sarki ya saukar da littafi wal mizana da kuma hankali lafiyayye da zai gane da istinbati ma'auni wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib me ya sani sai ka cewa lallai ita alkiyama qaribun a kusa take kaga a sa'a ai mu'annas ce mace ce kamata ya ce la'alla sa'ata qaribatun sai ba da suka ce takariri ake cewa la Allah sa'ata madi'uha qaribun waye san me yasa ne sai ka ce waye ke alkiyama zuwan ta a kuje yake amsa da duka wadai daga cikin amsoshin da suka bayar kenan sai Allah yake ne يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد التي يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها waɗanda ba su yi imani da alkiyawa ba suna nema a gaggauto musu da zuwanta cewa su sun gaji so suke shiga tsawon kiyama ta zo sun gaji yaushe ne kullum ta ake kiyaman nan to suna nema a gaggauto musu da ita saboda wasu imani da ita wallazina amanu amma wanda suka yi imani kuwa musbiquna minha suna jin azurtace da alkiyama to wanda aka yi wannan ta alkiyama inda imanin su sai ya ji cewa lallai babu makawa za a je ta wane mutum wa ya'lamuna anna alhaq sannan suna tabbatar da cewa suna da sanin cewa lallai lallai ita alkiyama gaskiya ce innal ladina yumaruna fi sa'a waɗanda suke jayayya suke musanta alkiyama na fi dalalin ba'i suna cikin fata wanda yake manisin to nan kamar yadda malai ya kawo cewa wato um yastajilu bi allazina la yu'minuna biha wanda wasu imani da alkiyama ba sune suke na a gaggauto musu shine kamar waɗanda suke cewa mata hadal wa'di in kuntum sadiqin wai yaushe ne wannan alƙawarin gaskiya ne kullum an dame mu da zanta alkiyama ta ki zuwa kuma to shine wannan wa inna ma yaquluna zalika takliban wa istibadan wa kubran wa inadan suna faɗa haka ne saboda ƙaryatawa da kafirci da kuma taurin kai ba su yadda ba wallazina amanu mushrikuna minha wanda suke imani da Allah ko suna tsorata ne da alkiyama cikin magabata kana karanta a tibiyan fi adaji amanatul qur'an mutane nawa ne wanda zaka suna karanta suratul qiyama akalla su faɗi su suma akwai ɗaya daga cikin waɗannan magabata ina karanta shi a Atibiyat na manta sunansa a cikin magabata tabi'ai da yazo fa idan kira tin naqu fa zalika yawma idin yawmun asir yace ku tuna lokacin da za a buta cikin kaho to wannan farana ce yini ne wanda yake mai tsanani daga wannan gurin ya fadi ya suma sanadiyar ko ba ta ga Allah ke fa idza zikra fil naqur kadhalika yawma idhin yawmun asir saboda haka su wanda suke da alkiyama tsorace suke da ita da zarar sun ji an yi magana ta sun san Allah baya wasa da kowa gaske ne za a yi ta shine musrikuna minha suna tsorace da ita ai kharifuna wajiluna min wuqu'iha suna jin tsoro suna makeketa dangane da afkuwarta wa ya'lamuna anna al-haqqa sannan suna sanar da cewa gaskiya ce ai ka'inatul la mahala al-qiyama tabbatacciya ce ba makawa wa hum musta'iduna laha 'amiluna min ajaliha suna yi mata tanadi ba da baki kawai suke faɗa ba a'a suna yin tanadin al-qiyama na ga faɗa Allah koda koda mutum ba zai mutu ba yanzu iya shekaru sun je ka wa'azi shekaru kawai duk shekara ta biyo kawai kaga yanzu Allah ya kara ba shekara kullum bayan kake yi ba kullum duk immunity ka baya yake yi raguwa yake ta yi za ga sai ka koma marhala irin ta yara kullum baya kake domin komai naka ya ragu to iya shekaru kawai shi ishe ka wazi shekaru kawai ballanta lafiya wannan tabbas akwai ta to shi ka yake cewa wato ba makawa an samu ruwaya da ruwaya ta kai matsayin ta ya kai na haddu tawatirin tawatirima saboda yadda aka rawaito ta gurare da yawa a cikin as-sunan al-masanid as-siha duk an rawaito hadisin cewa wani mutum ya zo cewa annabi alaihi salatu wasallam bi sautin jahawari ya daga murya a cikin ana cikin tafiya sai ya kwalla annabi kira ya Muhammad kana jin wannan kasan mazaunin kauye ne yi min wannan kira sai annabi ya daga murya shi ma irin murya ta sai amsa ya bi shi haka sai ce ha umu yace ga munan gani nan sai ne yace wa mata sa'a shi wannan balaraban kauya wai yaushe ne alkiyama ne mata sa'a sai annabi yace da shi wai as innaha ka'imatun kai ikiru za ta tabbata tambaye tabbatuwa ce ita alkiyama amma a adatta la bi ka tana dan mata ita alkiyama fa kana sai yace hubbullahi wa rasulihi san Allah da manzansa shi na tare da sai annabi yace da shi an jama'a man ahbabta kana tare da wanda kake so a wannan ruwaya cewa almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so wannan hadisi ne mutawatir amma kaga mahallin shahid ai da ya tambaya ba alkiyama ba annabi bai ba shi amsa akan ta ba lam yujibu an sa'a sai dauke hankalinsa daga nan kawai ya bai da shi wani gurin domin yasalunaka an sa'ati ayyana mursima anta min zikraha ila rabbika muntaha ila rabbika muntaha wa makurar amsar wato alkiyama tana gurin Allah Isa yake ila rabbika muntaha kaga bai bashi amsa ba yasalu yasaluka nasu an sa'a qul inna ma ilmu inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu ba wanda ya sani jira ta shi alkiyama sai dai ka sani kana mutuwa wal kiyama ka tsaya man ma ta kamat kiyamatu kan ba wani yau dare ka to abinda annabi ya umarce cewa kai mata tanadi tanadi kuma ba da barci ake yi ba da aiki to shine Allah madaukakin sarki yake ala innal ladina yumaruna fi sa'a ku sani wanda suke jayayya dangane da alkiyama la fi dalalin ba'id wato suna cikin fata wanda yake mabayyani ai jahalun bayyin wato wanda jahilci mabayyani wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa awan alayhi Allah mana wajen sarki shine wanda ya fara halitta kuma shi zai mai da ita karanta sannan kuma abu ne mai sauki a gurin Allah duk da ba wani abu da yake ba Allah ba wahala to saboda haka kirkira da kuma gyara mun ja ba da wannan misalin wanne ya wahala kirkira ta bu wahala duk wanda ya yi project ka tambaye shi kaji wanda zai je dauko ya takofi kofi yayi gyare-gyare ka san wahala kaɗan ce da wanda shi yayi sabo wallahi al-masalul a'la sai Allah yake ni الله لطيف بعباده يرزق من يشاء نعم وهو القوي العزيز Allah yake Allahu latifun bi ibadi lalle Allah madaukakin sarki latifun ne tausasawa ne bi ibadi ga bayinsa yarzuqu man yasha yana azurta wanda ya ga dama wa huwa al-qawiyyu al-aziz lalle Allah madaukakin sarki shine alqawiyyu mai karfi al-aziz wanda yake magwayi ya fi karfin kowa sai Allah yake ne من كان يريد حمث الآخرة نزد له في حمثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة وما له في الآخرة من نصيب Allah yake man kana yuridu harsa al-akhira duk wanda rabon duniya eh, lahira yake so nazid lahu fi harfi sai mu kara masa cikin abin da yake nema na rabo shine yin kai aiki dai sai a baka lada goma daga nan hannun kimbalin zuwa 700 zuwa din kimbalin kaga mutum zai azumi wato zai azumi 60 shawwal a bashi azumi na 60 zai azumi ramadana a bashi azumi wato na ladan kwana 300 to shine nazid lahu fi harfi wa man kana yuridu kaga man arada al-akhirata wa sa'alaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura to man kana yuridu harfa dunya duk wanda ya kasance yana wato yana nufatar shi ma rabo na duniya kawai shi duniya ya sa a gaba ita kawai yake so Allah yake nu'ti minha sai mu bashi daga ciki wani dan abu sai mu kyan masa ka duba ka ji minha sai mu kyan masa dan kadan وما له في الآخرة من خلاق من نصيب amma ba a lahira bai da rabo ko daya zai ga mutum ya komai anan ya koma lahira kuma ba zai ga komai ba shi yasa wanda Allah ya ba dukiya yanzu a duniya ya azurta shi ya ba Allah ya samu dukiya nan kuma ya koma lahira a tsara masa amma duk abin da kafiri zai samu duk yawansa dan kadan ne dan kankani ne ba kowai bane kuma sai ya ga cewa wa to sai ya ga ta kansa a kiyama wata rana ibnu hajar ya fito akan keken doki yana tafiya dan dan gayi ne ibnu hajar yana tafiya kuma da yake mahaifinsa ne kuɗi ne yana tafiya akan wannan keken doki sai wani yahude sai ta hararsa yana ta kallon sa sai yake yaya sai yake ba ku ne kuka ce annabin ku ya gaya muku hadisi ba sai ya kawo hadisi ce eh shi bai huda sai ya kawo hadisin cewa a duniya sijin almu'min wa jannatul kafir an ce duniya kurkukun mumini kuma aljannar kafiri yake kalli ni yanzu kalli kayan jiki na kalli ka kuma yake kalli sai da abin da ake nufi ranka dade shine kaga duk wannan dokin da ka gani da wannan kafai tattawa to idan na koma zuwa ga Allah ba komai na samu ba dangane da tsarban da za a bani yake kuma kaga wannan yadda kake ciki yake baka ga komai ban ka mutu a haka shine amsar da bai sai baka ga komai ba inda ka mutu a haka yake wallahi baka ga komai ba shine amsar ya musulunta ba ai sai da rabo man yadi Allah ba huwa al-mutad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida yace ne malai yake ga Allah madaukakin sarki yace alahira bai da rabo ko daya sai Allah yake ne أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم Allah madaukakin sarki yace aulau mushuraka ko suna da wasu abokan tarayya ne waɗanda shar'u lahum min ad-din waɗanda suka shar'anta musu wani abu daga addini malam ya azan bihi la irin abin da Allah bai bada izini ayi ba suna da shine wanda suka dora su akai cewa duk wanda ya baka doka yace kai wani abu wanda ba Allah ne yake ba annabin ka ba to da shi yake sai Allah yace walaula kalimatul fasl ba dan kalmar nan wato kararrabewa ba la qudiya bainahum da tun Allah ya yi hukunci a kan su ba su irin wannan abin tun Allah ya halakar da su wa inna zalimina lahum azabun alim lalle azalimai suna da azaba wanda take mai radadi to malai yake amlahum shuraka wa shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah aw hum la yattabi'una ma shara'a Allah laka min ad-din al-qawi shine wanda ba sa bin abin da Allah ya aiko ka da shi na addini mai kake bal yattabi'una ma shara'a lahum shayatin min al-jinn wal ins suna bibiyar abin da ke tsanin suka suka dora su akai da ga wani da sunan malinta bokansa ne zai ba shi doka cewa ga abin da yake so a yi je ka samo kaza ko wata aka ba ta kwai aka ce wata je hanya da ta rabu gida hudu sai kaza sai kaza shine malami a zandiyar Allah ne yake ayi kawai dan cewa abokiyar zaman ta shi gantaka shine kawai da je ta samu hanya mu hanya wai wanda ta rabu gida hudu kaji ni sai da aka faɗi kalmar ma kwalwalwa ta ta fara hararo mun to ina hanya take wanda ta rabu gida hudu amma da yake shi dan yana mutu wahayi ita har ta gano cewa ga hanyar da ta rabu gida hudu wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum to da haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye cewa duk wanda wani ya bashi doka wanda ba ta Allah da manzo ba to da su ake to shi mala yake ga mana min tahrimi Allah ya haramta abu ya halata abu shi ta haramta ma haramu alai min al-bahira wasa'iba kamar yadda wancan da ake kira wato wanda yazo ya kawo wayannan kuma kan asaibatu wal wasila wal hab yazo ya kawo su cikin suratul maida amr bin al-wahid kaga annabi yace ai ya ganshi a cikin wuta yana juyawa da hanjinsa a cikin wani turki to shi ya fara kawo bautan gumaka cikin larabawa amr bin al-wahid da larabawa ba su bautan gumaka ba yaje can wani gari a a gefe ya gado ko a yaman ne sai ya kawo musu to shine annabi yace ya ganshi a wutar jahannama yana zagawa jikin hanjinsa a jikin wani kirji wuta na cin sa eh shine wanda aka ce shine wanda um ya fara kawo kuma wannan ma ja'ala lahu min bahiratin wala ta'ibatin wala wasilatin wala amin shine kuma wanda malamai suke cewa ɗaya daga cikin sarakuna ne na Banu Kuza'a ya dauko wannan ibada da ya kawo musu to shine walaula kalimatul fasli la qudiya bainahum ba dan Allah madaukakin sarki yayi alƙawari ba zai halakar da wannan al'umma ba da tuna an yi hukunci a kanta saboda kirka da abubuwa da ake yi kala kala to amma Allah madaukakin sarki yayi alƙawari cewa za a kyale mu har kiyama ta kai wa inna zalimina lahum azabun alim amma azalimai lalle suna da azaba wadda take mai radadi ai shadidun mujia mai tsanani mai kona mai radadi fi jahannama bi isal masih cewa a cikin wutar jahannama kuma kinza makoma in ta zama wutar wato kin fada ta zama wutar jahannama Allah ta tsare ni sai Allah yake ni ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير
الله مدوكacin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa su tarar zalimi na zaka ga azzalimai mushrikina suna makarkata suna burgice shine tarar zalimi zaka ga azzalimai mushrikina mimma kasabu suna burgice da tashin hankali da rashin nutsuwa mimma kasabu saboda abubuwan da suka yi wa huwa waqi'un bihim kuma sai ya afka musu duk wannan abin da suka yi duk wanda ya alheri zai ga alheri zai gani yanzu wanda ya sa wani ba shi da aiki ke bokanci ko ko baka yi ko wallahi ko baka raba ba baka ce ba koyi baka kyale ji za ga dai Allah ya bashi tsawon rayuwa shi aikin sa kenan ya jefe ka muna yawan ga yawa mata wannan in kika yi hakuri kika koma gurin Allah a gaban gidan ki za ki ga yadda za ta koma wallahi sai mutun ya shiga uku sai kaga da idan da ranka ya duk abin da akwai bawa Allah da muke tattauna da ita shekara da shekaru tace ko sai shekara ita wato wanda take mata sihirin ba sai da abin ya fito karara kuma sai confession amma da aka bata shawara shi ta hakuri tsawon wannan shekarun shekara goma sha ba abin da take banda azumin nafila litinin alhamis sallar da rabu in dai tana tsarki za ta yi wallahi tallahi sai da a gaban idanta sai da ta ga wannan bai sai da ta zo tana ba ta hakuri komai lokacin da ake jiban naka da abubuwa komai naka su ce mallam wallahi komai sai da nasiyar komai daki ya zai da kowa ba komai sai tun tagariyar ta bunci kowa ya tsana kasuwanci na ya lalace yace amma da na riƙe wannan abun na riƙe yace wallahi wata rana da kansu suka zo suna faɗa cewa aikin mun kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun gaba ɗaya nace akwai lokacin da naga an tsere min kaya a ɗaki ga wajen da ban kama wanda ya ɗauka ba red handed ba ni da hujja haka na yi hakuri amma da Allah da na yi hakuri ga wannan sai da komai na ya dawo nace kuma wallahi yanzu gaba ɗayan su ba ta cikin nutsuwa dukan tace na rantse ba kuma da Allah ba ta zuwa gurin gaban wani da sunan malinta cewa wai na ka tsara aibin kaza ba tace Allah kawai ne zai rawa labari da to irin wannan shine nake ga mata nake to kin ga abin da Allah yake so kenan ko da yake musamman ku mata zuciyar ku kamar batirin waya yake wayar ma dibo an fahimta da kyau ko saurin lalacewa saurin sauka eh saboda haka sai ana yi ana tajawa yau da gobe domin kan mutum ya fada rani take inda illa take in mutum bai da gaskiya ba kin ga shi matsalar gidan bokaye da wanda kuke cewa malamai ake zuwa gurin su suna tsora ku akan wasu abubuwa in mutum ya fada a nan wallahi in duk garin nan duk malaman garin Kano Najeriya duk ɗan uwansu ne in ta mutu suka zo suka yi mata sallah Allah ba zai kula ta ba in dai abu shirka ta mutu ko za su ji Allahumma kaza ko kallon su Allah ba zai ba me yasa ta mutu tana shirka nake duk wanda zai zai dora ki a cikin tsira na harkar shirka to baya kaunarka kwata kwata baya kaunarka domin illa shirka ya mutanen da na baki da baki yi kamar zuciya kamar baki waya ne in mutum yayi sako ya tuba Allah yana karba ko da wani wani tabbas haka ne amma illar inda take shine ba dan sai suke wanda yake irin wannan mafi yawanci ba sa cika da imani domin sun raina Allah kuma ana jiya matsoron kada ya je yayin da yayi laifi yanzu ya tuba ya tsara koma da ya koma din kafin ya kuma tuba kuma a dauran shine abin da ake guje ba to kamar aka ne batirin wayar nace maka kin ga ai batirin waya yayin da ya lalace zaki ga ya fara daukan da an zo an fara waya wanda kin yi waya magana dai minti dai biyu sai ta dauke take to ita ma zuciya haka take akwai lokacin da zaka je na karɓar charging gaba daya kana kai wasa da Allah madaukakin sarki to wata rana an kaje ka zo na charging kana zarewa to ka zare da charging ka akwai wayoyin da suke haka ai yau wai gaba ɗaya ta kwata kwata yanzu ta daina karɓar caji eh ta koma desktop sai dai in kuna dole sannan za ka yi aiki to ita ma zuciya haka take wajibi ne ka yi kokari ka ga ka kowa zuwa ga Allah madaukakin sarki yayin da kai laifi ka tuba ya yabe ma to karka koma ran da kuma ka samu tsautsayi to karka rika yi da niyyar bari kai ai Allah gafurur rahim ne kuma ai jadidu ne kafin haka yake tafiya da bangare biyu to shine wato Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa to su wayannan zaka gansu mushrikina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim wa ra'al mujrimuna an-nara wa zannu annahu waqi'un bihim eh saboda haka yayin da mujrimai suka ga wuta wa zannu aika yaqanu suka tabbatar da cewa wannan wutar ba zai ta afkawu ba makawa shine wazannu ai wata yaqanu annahu waqi'un bihi to shine nan shi ma wato wa huwa waqi'un bihi sai ta fado musu walladina amanu wanda suka imani ko ku kiyaye wa amilu salihati sannan suka aiki na kwarai kun ji da zan imani da aiki na kwarai aiki na kwarai ko mun ja fada cewa yana da sharadai biyu wasu ma suke uku na farko imani gashi mun fada na biyu al-ikhlas na uku al-mutaba'a sai kai abin dan Allah sannan sai ka bi Allah akai eh sai ka bi Annabi alaihi salatu wassalam akai wannan sune sharadai shurutu qabulin amal in ba a samu wannan ba to kai ma ka san aikin ka dagogo dago ne Allah ba yawan aiki yake so ba kwaliti yake so alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum aktharu amala yace ahsanu amala aikin ma mafi kyau shine wanda aka yi shi da ikhlasi da yi wa annabi biyayya quality ake bukata ba quantity ba idan ma za a samu quantity to zan so cewa lallai akwai quality a jikinsa to shine ayyukum ahsanu amala lallai ana bukatar mafiya kyawun ayyuka daga cikin ku shine wallazina amanu wa amilus salihati lallai wanda suka yi aiki suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai fi rawdatil jannat suna cikin dausayi rawda shine dausayi guda daya rawda kuma dausayi da yawa na'am ai mun zo karfi jannat suna cikin dausayin aljanna Allah ya sa mu nace lahum ma yasha'una inda rabbihim za su samu duk abin da suke so a gurin ubangiji duk abin da kake so aljanna za a baka wata mata ta tambaya Abdullahi da Abbas akwai gurasa yace akwai mana baki da Allah yace walakum fiha ma tashtahi anfusukum ba yawa wani bawa Allah yake shi aure yake zo nace wallahi ba zan ci aure anan koma in ce ta aure ta kai dai za a baka aure ka yawa eh duk da ba irin ta nan ba ce ai aurar ma kawai ka ce mana aure sai mu ji wani abu eh saboda haka sai Allah madaukakin sarki yace inda rabbi a gurin ubangijin zalika huwa al-fadlul kabir lalle wannan shine rabo wanda yake babba Allah ya bamu muna roƙo Allah madaukakin sarki abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da surubin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da surubin sa madaukaka waɗanda suke mana tafiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su masu neman jari da sana'a da aiki Allah ka agaza musu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ka ko a gaba Allah ka shiga lamarin iya mu da karga mu gidan gaskiya da malaman mu Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah madaukakin sarki ka yayi mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sufofin sa madaukaka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana matakan mu Allah ka shirya su ka dora su a hanya madidiciya Allahumma inna fi aqamina wa aslih himmatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين